أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باياك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna uku ga watan bakwai hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara ta 1441 wanda haka in ya dace wa 27 in watan biyu miladiya ta 2020 a yau za mu tashi inda maliki cewa ma ya harumu ala a ƙaribil mayyit a cikin littafin ahkamul jana'iz darasi na goma sha biyu ma ya harumu ala a ƙaribil mayyit bi mana abubuwan da suke haramun ne ga makusantan mamaci aikata waɗannan abubuwa a gare su haramun ne to nan kuma malam zai jumlata mana wasu abubuwa masu tarin ya wanda yake haramun ne waɗanda suka rasa nasu su aikata irin waɗannan ayyuka to shine malam yake cewa anan laqad harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama umuran kana wala yazalu ba'du an-nasi yartakibunaha idha mata lahum mayyitun laqad harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama umuran haƙiƙa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya haramta wasu abubuwa. Waɗannan abubuwa kana sun kasance wala ya zalu ba'abun nas, har a yau ba a gushe ba wasu daga cikin mutane, yartaki bunaha suna aikata irin waɗannan ayyuka. Bimana abubuwa ne ake aikatawa akan haƙƙin mutumin da ya mutu, amma abubuwa ne wanda mazalla ya haramta su, amma har a yau za ka samu da yawa daga cikin mutane suna aikata irin waɗannan ayyuka malikata idan mata lahun mayyitun idan wani nasu ya rasu don haka fayajibu ma'arifatuha da haka yake wajibi akan mutane ma'arifatuha su san waɗannan abubuwan da manzan Allah ya haramta mi yasa sai ce lijtina biha don su nisanci waɗannan abubuwa falabudda min bayaniha ba makawa dole sai an yi bayani akan waɗannan abubuwa don a gane cewa ga abubuwan da manzan Allah ya haramta wa waɗanda suka rasa nasu kiran kada zamanto mutum ya mutu kuma ana ta aikata wasu abubuwa da suke haramun ne to waɗannan abubuwa malike cewa abu na farko shine annayahatu idan ka ce annayahatu shine kururuwa game da shelanta cewa wani ya mutu wanda kuma za ga haka ke faruwa daga ka tashi da sahi a anguwarku ko a makwabtanku kaji ana irin wannan kuka to ka san ba labari wanda har ta kai wannan shine alama ma akan cewa mutum ya mutu za ka ji ana ihu a cikin anguwa to irin wannan kuka haramun ne shi yake cewa anna ya hatu imana a ɗaga murya a ɗaga sauti wajen kuka kiran da mutum ya kuka haka adi wannan ba wani abu ne amma irin kukan da za a zo a ɗaga murya ana kururuwar shelanta wa jama'a cewa mai jama'a ya rasu wannan haramun ne malice wa fiha ahadithun kathiratun akan wannan magana malice akwai dandazon hadisai hadisai masu yawa sun yi magana akan haka hadisi na farko manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un min ummati min amril jahiliyyati arba'un abubuwa guda hudu min ummati a cikin al'ummata min amril jahiliya waɗannan abubuwa ana ilga su a matsayin abubuwa ne na jahiliya sannan kuma la ya na hunna mutane kuma sun ƙi su bar wannan abu duk da cewa abu ne wanda jahiliya ce to amma kuma za ka sa mutane suna ta aikatawa waɗannan abubuwan su ne kama haka mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-fakhru bil ahsab al-fakhru fil ahsab yin alfahari game da dangantaka bi ma'ana yin alfahari game da abin da ya shahi al-ahsab bi ma'ana mutum dangane shi uwayen shi kakannin shi shine wani dan wani a rika ambato matsayin da yake da ko kuma ka zo kai da kanka rika ambata cewa mu mu ne ɗiyan suwa ne a garin nan kana mai jijji da kai kana mai alfahari to waɗannan abun wannan iya ɗaya daga cikin hali irin na jahiliya wanda kuma za ka samu har a yau da yawa daga cikin mutane suna da irin waɗannan ɗabi'a a rika ni za a taɓa ni ba a san baɗin gidan suwa ne sannan kuma wa ta'anu fil ansab a ta'anu fil ansab sannan kuma da sukan danganan wasu ka ce wa'annan mahauta ne wa'annan mayu ne wa'annan kaza ne wannan sukan shi ma iya ɗaya daga cikin abubuwan da jahiliya ne kuma haramun ne wani aikata haka annasu kulluhum sawasi ka asnanil mishdi mutane gaba ɗaya suke kamar yadda kasan kan masarci ba wani wanda yake da fifiko akan wani in ba da tsoron Allah ba ba ruwan Allah da dangantakanka ba ruwan Allah da kasancewar kai mai akwai ne ba ruwan Allah da mulkinka ba ruwan Allah da kaza abinda ake lissahi shine tsoron Allah da yake tare da kai to shine yake cewa ta'nu fil ansab da sukan dangantakar wasu kace ai mu gidanmu mun hisuwa ne suwa ne suwa su ce sun yi sawa ne wanda an ba akwai shi ba har a yau ana faɗin shi amma kuma kaga addinace haramun ne mutum musulmi ya rika faɗi irin waɗannan maganganu abu na uku manzo Allah yake cewa walistisqa'u bin nujum alistisqa'u bin nujum da neman ruwa ruwan sama ta hanyar aiki da tauraro a rika lissayin ce a tauraruwa kaza ta tsaya a waje kaza za a yi kaza in kaza ya zo kaza ba za a yi kaza ba waɗannan su wasa daga cikin ayyukan jahiliya wanda har ayo ana aikata su abu na hudu manzala ke cewa wanna ya hatu da kururuwan kukan mutuwa da shelantawa mutum ya ɗauki ihun wayo Allah mu mutu mun lalace da sauransu to waɗannan duka suna cikin ayyukan jahiliya wanda addini yana faɗa da su addini kuma bai yarda da su ba da haka lalle mutuwa tana da zahi idan aka maka sai ka nutsu kar ka yi sai abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya yarda da shi to waɗannan su ne abubuwan guda hudu da mazalla yake ambata a cikin wannan hadisin cewa abu guda hudu waɗanda suna cikin al'amarin mutanen jahiliya amma mutane har a yau sun kasa barin su wa qala malike cewa mazalla sallallahu alaihi wasallama yace النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران النائحة مچن da take irin wannan kururuwa na kukan mutuwa ai hashishiriya ake go sai an zo kwanan gidan da aka yi mutuwa sai a kwashe da kuka a doki ihu eh manjima sai an nemi gona ba kamar da sai an nemi gona wajen guda sai an zo a sanya ta gaba ita za ta shelanta ta kwashe da ihu to irin wannan matar da take irin wannan kukan mazalla yake ta idza lam tatub in bata yi tuba ba na musamman game da wannan aikin da ta aikata qabla mautiha kahin mutuwarta tuqamu za a tayar da ita yawmal qiyamati gobe qiyama wa alaiha sirbalun a tare da ita akwai wani wando min qatran wani wando wanda yake na qatran ko kace na ƙarhi za a tayar da ita da wannan wando sannan kuma wa dir'un min jarabin sannan kuma za a tayar da ita tare da ita akwai mayahi min jarabin na daga jijiyar wasu kalan itace wanda jijiyar take da saukin kamawa da wuta kenan wannan shine tuhahin ta kahin a sa ta wuta kenan ana sa ta wuta dama abun makamashin wuta ne shikenan zani ta iske ta iske muje da haka kenan mutum yayi kokari ya tuba lasiya mata su suka shahara da irin waɗannan abubuwa to waɗannan duka hali ne akan cewa kenan kar ayi kururuwan kukan mutuwa haramun ne mazalla ke cewa wannan hadisi rawahu muslim wal baihaqi min hadisi abi malik al ash'ari kenan wannan hadisi ya zo daga imam malik shismo imam muslim da imam al baihaqi daga hadisin abdullah daga hadisin abu malik al ash'ari sai hadisi na biyu a ƙarƙashin wannan gaba mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ithnatani fi nasi huma bihim kufrun ithnatani dabi'u guda biyu da halaye guda biyu fi nasi a cikin mutane huma bihim kufrun waɗannan halayen guda biyu ga waɗannan mutanen da suke aikata su kafirci ne suke aikatawa butulcewar amar Allah subhanahu wataala ne to sai dai a nan irin waɗannan hadisan in suka zo malamai suna ce a bar su a yadda suke ka bar shi a matsayin kafirce wa Allah subhanahu wata'ala ne to waɗannan abubuwan guda biyu menene abu na harko maza lake ce at-ta'nu fin nasab sukan danganan wani sukan danganan wani kai ba haushe ne kana ga cewa ba zabar mai ba kowa bane ba kai ba zarar mai ne kana ga ba hulace ba kowa bane ba kai ba hulace ne kana ga kanuri ba kowa bane ba kai kaza ne kana ga kaza ba kowa bane ba za ga mutane kowa sun karkasa kansu kashi daban-daban kowa ya daina kowa yana sukan wannan yana aiwa aisuwa ne ba maza bane ba mu ne maza ko kuma wasu suwa ne kasawa gare su mu ne mu da kasawa a ɗabi'an da Allah ya yi wa kowa ya rayu daban-daban ne kai abin da kashe ganin shi a matsayin mazakunta shi a wani shi ba mazakunta ba ne kowa da ɗabi'an shi bayyayuwa abinda ba addini ba in zo in ce tilas ni ba hulace ne sai na tilas ta maka karayu akan tsari irin na fulani wani zalunci ne a ni ba haushe ne in ce dole he na tilas ta maka tsaro akan tsari irin na hausawa wani zalunci ne matsakar dai abinda ba addini ba ne ba in kuma ɗabi'u ne da al'ada kowa da irin nashi kan wani zargi wani akai don haka a ɓa'anu fil an sabu iya ɗaya daga cikin abubuwan da kafirci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wanne ya hatu alal mayyiti da kururunta kukan mutuwa ga mamaci wannan shi ma iya ɗaya daga cikin ayyukan da suke na jahiliya ne kuma kafirce wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da haka mutum ne hankali malice rawahu muslim wal baihaqi wa ghairihi ma min hadisi abi huraira hadisi na uku lamma mata ibrahim ibn rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Ibrahim ya rasu ɗan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, Saha Usama tubnu Zaidin, Usama ɗan Zaidu sai ya kece da ihu irin na kuka. Faƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama sai mazalla ya kalle shi ya ce mashi, Laisa haza minni, wannan bayya tare da ni, bayya tare da ni anni, a addini, a akan wannan abin da ya yi, a bayyatar kaga dai manzalla ya ce banna tare da wane a ai wannan ba karamin matsala bace ba matsala ce ma ba'daha matsala matsala ce wanda babu ta matsala bayan ta manzalla ya kalle ka yace haza laysa minni wannan bayya tare da ni kiran me yake maka nuni akan haramcin kururuwa na kukan mutuwa haramun haza laysa minni inji manzalla sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yake cewa walaysa lisa'ihin haqqun shi wannan mutumin da yake mutane wannan boda bai yadda wani haƙƙi a cikin wannan abin da yake yi alqalbu yahzanu mazala ke cewa lalle idan aka ma mutum mutuwa alqalbu yahzanu zuciyar shi za ta yi bakin ciki wannan ba wanda ya hana ka sannan kuma wal aynu tadma kuma idanunka za su zubar da hawaye wannan shi ba wanda ya hana ka amma kuma wala yughdibur rabb kar da mutun yi abinda zai fusata Allah kenan me yake fusata Allah kururu ta kukan mutuwa wai a hoshe da ihun inna irin kukan mutuwa na haramun ne to wannan hadisi shi bana karantar da mu cewa haramcin ayi kuka a shelanta irin wannan kuka na kururuwa da ihu da boda akan mutumin da ya rasu mala ce rawahu ibn hibban wal hakim an abi huraira bi sanadin hasanin wa lafzu ibn hibban laysa li sarikhin hazzun a wata riwaya manzon Allah ke cewa maimakin laysa li sa'ihin wannan mutumin da yake wata ne ihun nan manzon Allah ce bai da haƙƙi a wata riwaya yake cewa laysa li sarikhin wannan mutumin da yake boda yake ƙara bayyada wani hazzun bayyada wani rabu a wajen Allah kaga kenan dai ala ayi hal matsala ne haka duk abinda kuma zai jawo maka matsala da ubangijinka a matsayinka na musulmi wajibi ne ka nisance shi hadisi na hudu akan haramta boda game da yin mutumin da ya rasu malaita an ummi atiyya radiyallahu anha qalat ummu atiyya Allah ƙara yarda a gare take cewa akhadha alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma'al bai'ati alla nanuha manzala sallallahu alaihi wasallama ya amshi mubaya'a a wajenmu ya amshi tamfa a wajenmu goyon baya da nuna cewa muna tare mubaya'a kenan manzala ya amshi wannan mubayan a gare mu alla nanuha akan cewa kar mu rika irin wannan kukan irin na mutuwa wannan wanda ake daga murya haka ummu adiya take cewa to amma kuma wa zai iya kiyayewa a cikin matar sai ta ce fama waffat min namra'atun ta'ani min almubayi'at fama waffat min namra'atun tace babu wata mace wadda ta cika wannan abin da ta yi mubaya a kai na rishin wannan ihun na kukan mutuwa tana nihi a cikin waɗanda suka yi wannan mubaya'an ta ce illa hamsun sai mata guda biyar kacal sauran gaba ɗaya sai da hali bada ta ce ta farko akwai ummu sulaim ummu ummu sulaim wadda makaranta maganar tarihin ta wancan satin da ya wuce mahaifiyar anas ko bintu malhan sannan abu ta biyu akwai ummul ala'i ummu ummul ala sannan akwai ibnatu abi sabura ibnatu abi sabura wadda ita ce matar mu'az sannan ta uku akwai ibnatu abi sabura sannan ta biyar akwai imra'atu mu'azin matar mu'az to duk da cewa akwai maganganun da malamai suka yi akan shi taraddudin da wanda ya rawato hadisin ya rika yi akan abin da ya shahi ibnatu abi sabura ita ce imratu mu'az din ko kuma a waɗannan daga gaba ɗayan su daban-daban ne al'ayati hal ba wanda suka kiyaye waɗannan kuka he mutane guda biyar a yanda ita ummu adiya take cewa kenan abu ne mai wahala ana buƙatar mutum mai imani ya jure ke ma ki ji tsoron Allah ki jure akan cewa wannan boda na kukan mutuwa ke ji tsoron Allah ke nisance shi wannan shine abin da yake wajibi malai ce rawahu al-bukhari wa muslim wal lafzu lahu wal baihaqi wa ghairihim hadisi na biyar akan cewa dai haramun ne ayi kururuwa na kukan mutuwa an Anas ibn Malik hadisi daga Anas dan Malik Allah kada da gare shi yake cewa anna Umar ibn al-Khattab lalle Umar dan Khattab lamma tu'ina awwalat alaihi hafsa lamma tu'ina lokacin da aka soke shi wannan ba yahude lokacin da ya soki Umar dan Khattab a masallaci yana sallar asubahi da ya soke shi awwalat alaihi hafsa idan ka ce awwal shine albuka bi sautin alin murtafi'in shine yin kuka da sauti dagegge sai diyar shi hafsa ta yi irin wannan kukan faƙala sai umar yake cewa ya hafsatu ya ke hafsa amma sami'ti rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kul wai ke baki ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba al-mu'awwilu alaihi yu'azzab dukkan mutumin da al-mu'awwalu alaihi yu'azzab al-mu'awwalu alaihi yu'azzab duk mutumin da aka mashi irin wannan kururuwan na kuka biki ji cewa ba wannan kururuwar da za a yi gwargwadon irin azabar da za a mutumin da ya mutu ne kenan ki hudu ya shi ko matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ci hafsa ya ce biki ji ba ke da ce ka zauna tare da manzalla bai kiji manzalla ya yi hani akan haka ba kuma ana azabtar da waɗanda kike ga kaman don jin takaicin mutuwa shine kike kuka to wannan kukan da kike ƙara mushi bala'i da kike yi wa awwala alaihi suhaib sannan kuma akwai wani ana kiran shi da suna suhaib shi ma yayi wa yayi wa Umar irin wannan kururuwan na kukan mutuwa yana cewa wa akhahu wa sahibahu yana wa akhahu kaicon dan uwana kaicon abokin zamana faqala Umar yace mishi ya suhaib ya kai suhaib amma amil amma alimta shin baka sani ba annal muawwala alaihi yu'azzab duk wanda aka mashi irin wannan kururuwan na kukan mutuwa ana mashi azaba baka da labari wa fi riwayatin a wata riwaya yace innal mayyita mutumin da ya mutu la yu'azzab za azabtar da shi bi ba'dhi buka'i ahlihi alayhi bi ba'dhi buka'i ahlihi alayhi a dalilin kukan da iyalin shi suka yi mishi kaga kenan wanda ya zo ya rasu aka girka koke-koke ake ta wannan to ana ƙara mashi tashin hankali kuma ba ƙauna bace ba sannan kuma duk mutum idan ya ga irin haka a cikin iyalin shi wajibi ne ya magana wajibi ne ya magana misali wani ya rasu a gidan aka zo aka tsara irin waɗannan abubuwa kenan alama akan cewa in kai ka rasu min babu aula abin rikicewa zai ƙara mai sama da haka sai ka tara suka musu jawabi kun ga wannan abin ya saba wa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba abin da manzon Allah ya zo da shi haka ku kiyaye wannan koke-koken da boda da za a rika yi ba hana ku kuka ba kuka irin na ɗabi'a amma ne mutum ya rika daga muryar shi sama yana shelantawa duniya cewa wani ya mutu wannan haramun ne manzon Allah ya ce innal mayyita la yu'azzab bi ba'dhi buka'i ahlihi alayhi wa fi wa fi ukhra a wata riwaya daban kuma fi qabrihi za azabtar da shi a cikin kabarin shi bima niha alayhi gurgudan yanda aka yi kururuwan kuka akan shi malaka akhrajahu al-bukhari wa muslim wa siyaq lahu wal bayhaqi wa ahmad wannan hadisi kenan shi ba ga wanda suka rawaito shi hadisi ne wanda yake ingantacce malam ya ƙara wani hadisi na daban akan dai haramcin yin boda wajen kukan mutuwa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mayyita yu'azzab bi buka'i ahlihi alaihi manzala yake cewa mutumin da ya mutu ana azabtar da shi gurgudan yanda iyalin shi suka mishi kuka wani irin kuka yake nihi irin kuka na boda ba kuka na hawaye kawai ba wa fi riwayatin a wata riwaya ko manzala yake cewa innal al mayyitu lalle mutumin da yake ya mutu yu'azzab fi qabrihi ana azabtar da shi a kabarin shi bima niha alaihi gwargwadon yadda aka yi kururuwan kukan mutuwa a kan shi wannan hadisi shi ma akhrajahu shaykhani wa ahmad min hadisi ibnu umara radiyallahu anhuma jami'an malam ya ƙara wani dalili kuma na gaba dai hadisi na bakwai mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yunha alaihi yu'azzab bima niha alaihi yawm qiyamah man yunha dukkan mutumin da aka mashi kururuwa da boda irin na kukan mutuwa yu'azzab za azabtar da shi bimaniha gwargwadon yanda aka yi mashi wannan bodan na kukan mutuwa alaihi yawmal qiyamati agoba qiyama dan kaga dai akwai matsala wajibi ne akan mutum ya kiyaye ya kula ya dauki duk wani mataki da ya kamata saboda kar a mashi wannan abin a jawo mashi jafa'i duk da ƙarin bayani akan wannan matsala zai zo a nan gaba insha Allah ta'ala mala yace wa hadal hadisu bayanu bayanu anna al-buka al-mazkura fi al-hadith alladhi qablahu laysa al-muradu bihi mutlaq al-buka'i bal buka'un khassun wa huwa an-nayahatu yace wa fi wa fi hadal hadis a cikin wannan hadisi hadisin da yake cewa man yunha alaihi duk wanda aka yi mishi bodan kukan mutuwa za a azabtar da shi gobe kiyama malai ce wannan hadisi bayanun bayani ne annal buka almazkura fil hadisi alladhi qablahu cewa irin kukan da ake magana a cikin hadisin da ya gabace shi laysal muradu bihi mutlaq albuka ba ana nihin kawai kuka ba da aka hana ba ana nihin ba kawai kuka aka hana bal buka'un khasun wani kuka ne na musamman wa huwa an-niyahatu shine boda na kukan mutuwa shine addini haramta kenan ba kuka aka hana mutane ba boda na kukan mutuwa shine aka haramta wa qad ashara ila ila hadha haqiqa kuma an yayi nuni akan wannan bayanin hadisu umara hadisu umar dan khattab al mutaqaddim wanda ya riga ya gabata fi riwayati thaniya a hadisi na biyu da malam ya kawo akan dalilan cikin wannan babi wa huwa qawluhu shine fadar shi da yake cewa bi ba'd bukai da wani ɓangaren kukan da aka mushi kenan ba duka kukan ba kenan kukan da addini ya hana shine kuka irin na boda da kururuwa wanda shine addini haramta sannan bayan shi malam zai tattauna akan wata mas'ala yake cewa summa inna zahira hadha alhadith malik cewa sannan kuma zahirin wannan hadisin na bakwai wallazaini qablahu da hadisai guda biyu da suka gabace shi mushkilun a haka duk wanda zai kalle su zai ga cewa kama akwai rikitarwa a ciki suna nuni akan cewa duk mutumin da ya mutu aka mushi bodan kukan mutuwa za a zamtar da shigo to mushkilun yace li annahu yata'arad ma'a usuli shari'ati wa qawa'idiha al-muqarrara saboda haka in ya ci karau da wasu daga cikin usul na shari'a bi ma'ana asali na addinin musulunci na shari'ar Allah wa qawa'idiha da ka'idodi manya-manya al-muqarrara wanda suke tabbatattu a cikin addini cewa kai ka mutu wani yayi boda daga nan kawai ya raka baka zunubi ya ci karo da wasu ayoyin Qur'ani go Allah yake cewa malaka ta fi mithli qawlihi ta'ala wala tazru waziratun wizra ukhra wat Allah ba a dora ma laihin wata rai Allah baya dora ma wata rai kenan su ne suka yi boda su na kukan mutuwa sannan kuma Allah kai kuma aka alillibe ka da azaba hasba yanda hadisan suka zo to malike cha game da ita wannan mas'ala bit tahdid wa qad ikhtalafa al ulama fi al jawab an dhalika ala thamaniyati aqwal malamai sun sassaɓa akan wannan matsala akan maganganu kusan guda takwas wannan sun ce kaza wannan sun ce kaza wannan sun ce a kaza ke ni a kaza ke ni malai ce amma wa aqrabuha ila sawabi qawlan waɗannan maganganun da aka yi guda takwas gaba daya magana mafi kusa da daidai su ne maganganu guda biyu kuma su ne malam zai ambata mana ana cewa mutumin da aka mishi kururuwan kukan mutuwa za a azabtar da shi malaka ta al'awwal magana ta farko ma zahaba ilaihi al-jumhur shine maganar jamhurin malamai mafi rinjaye daga cikin malamai masana ubangiji subhanahu wata'ala masana dokokin Allah akan abin da suka tayi akan shine wa huwa anna al-haditha cewa hadisin nan da yake magana akan in aka ba mutum kukan mutuwa wannan kururuwa da boda na kukan mutuwa to wannan hadisin mahmulun ala man ausa bin nuhi alaihi hadisin nan za a ɗauke shi a ɗora shi akan mutumin da ya yi wasiya akan cewa inna mutu kumuni kukan mutuwa kuma a jahiliya ana haka kuma da Allah ya zama za a yi inna mutu ku yi kuka da gaske mutane su gane cewa fa wani babban mutum ya rasu to duk mutumin da kaga wannan aikin shine shi jayo go to a dalilin haka sai azabar sai ta tabbata akan shi kaga kenan aya tana wajenta su ma hadisan suna wajen su kenan wannan hadisan suna magana akan duk mutumin da shine yayi wasiya kuma da ana yi kuma da Allah ma yanzu ko mutum bai yi ba in ya sani a gidansu ana yi da sauran abubuwa makamantan wannan kawai yau haka ne ya kyale har ya mutu aka zo aka yi ta zuwa da wannan jahilci a kan shi kaga zai samu wani kaso malake cewa aulam yusi bi tarkihi ma'a ilmihi bi annan nasa yaf'alunahu adatan ko ko mutumin da ko ya zamanto kai kai wasiya ko ko mai zamanto a lam yusi bi lam yusi bi tarkihi bai yi wasiya ba akan cewa wa inna mutukar wanda ya mun kukan mutuwa irin kukan nan na boda da ake ku yi hawayen ku dai ku shashare amma wannan kururuwa kar wanda ya mun ma'a ilmihi tare da cewa ka sani cor annabi annan nasa yaf'alunahu adatan ai mutanen garinku ko mutanen gidanku ko faminku suna aikata wannan a matsayin wata al'ada ta musamman akwai waɗanda sun shahara su ne masu kuka ma ana mutuwa kawai ita za a faɗi ma kamar biki ita ce an ta zo ta jazaran kowa zai ji cewa ai lalle an yi mutuwa ka san ana haka kuma billahi alazim waɗannan abubuwan da kake ji ana na jahiliya da yawa daga cikin su ba abin da aka fasa in ka ji wani kwado da wani kwabin da ake a cikin rayuwa na zamantakewan yau da gobe wala abin zai baka mamaki a ƙauyuka a cikin gidajen da ba ruwan Allah a cikin rayuwarsu me ba ruwan Allah a cikin rayuwarsu shine shi magidancin ba ruwan shi da addini majalisi na karatu ba ruwan shi da shi shi karatu ba harkar shi mace ya je ya zauna ya saurara ma ko da ba zai buɗe littafi ya karatu ba shi wanda ba harkar shi mace ita ma matar haka min babu aula haka to za a ƙyanƙyashi yaran da musa inda aka rusa ba addinanci sai kaga kawai gidan gaba ɗaya zulumatun ne ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nur fama lahu min nur sai kaga gidan gaba ɗaya duhu ne kan duhu ba wanda ya san wani abu a cikin su kawai hamzarin su gaba ɗaya neman duniya ne shi ma'aikaci ko ita ma'aikaciya ko dukan su ƴan kasuwa ko dukan su ma'aikata ko dukan su kaza kawai haka ake ake ake jagulawa ana tayya a dalilin haka mutum ya san misali ana irin wannan abin a cikin famin su kuma bai yi magana bai kyale har ya mutu to shi ma wannan mutum ma jamhurin malamai suka ce za a azabtar da shi a dalilin shirun da yi maliki ta wali haza da irin wannan magana ce da aka faɗi na cewa mutumin da ya umarni a mushi ko kuma wanda ya san ana yi a al'adance a garinsu ko a gidansu amma kuma bai hana ba to irin wannan magana ita ce abdullahi ibn mubarak yayi idza kana idza kana yanhahum fi hayatihi to amma idan ya zamanto yana hana su a cikin rayuwar shi ya hana su akan cewa wannan abu kar wanda ya mun kukan mutuwa irin kuka na ihu da ake yi ku yi hawayen ku kadai irin wannan kururuwa da shelantawa ya sani cewa ana yi amma ya zo ya nahahun ya hana su a lokacin da fi hayatihi a cikin rayuwar shi fafa'alu shay'an min zalika ba'da wafatihi sai aka samu wasu daga cikin ƴan uwan shi suka aikata wannan kururuwan na kuka kuma bayan ya mutu duniya amma wanda yana rayu sun san iya ɗaya daga cikin masu hanawa ya hana ya ce kar a mushi kuma an samu sun mushi malaycin lam yakun alaihi shay'un babu komai akan shi na zunubi ya riga ya yi bayani kuma ya nuna mutane shi ga hanyar da ya kama amma saboda ka san ba a iya gane cewa ɗan adam yana da gata sai ya mutu kowa ya yi zaburu ai shi ma ɗan uwa ne ai shi ma kaza ne ka ji ai ta cece ku ce tun daga wajen wanka har zuwa wajen yin sallah har zuwa wajen binne shi kowa sai ya yi magana kuma kowa ya ce wani abu yana da kyau mutum kai wasiya in ka mutu in ka Allah saka in ka mutu wane yana raye ya wanke ka wane yana raye maka sallah wane su su wane suna raye su shiga cikin kabarin da su sake ka ka rubuta takardai kai kofi kamar 50 duk wasu wanda ka san uwanka ne ka kai ka ba su saboda kar ma karasu a zo a yi yanzu ka duba irin abubuwan da suke faruwa akan mutane kawai ga mutum ya mutu ana fama a mai sallah ya azo a yi ta rikici a kan shi wajibi ne mutum ya rubuta ka rubuta wasiyyarka ka rubuta ka aji ka yi kwafinta kamar hamsin duk wasu ‘yan uwanka gaba ɗaya a raba kowa ya samu yadda kana mutuwa dama kowa ya sani dole a ɗabbaƙa wannan wasiyyar da kai amma ka mutu haka kawai ka ta yi akwai wuwan komi zai iya faruwa sai ga zo maimakon a maka girma maka wajen yi maka sallah a samu mutane gurgudan hali masu aƙida masu wannan su maka abin ya gagara haka wajen binne ka aje a ta garrama a makabarta ana kusa kaza wannan yana ku hudda wani daga gehe yana kai kazan nan yayi yawa kawai malam zaka ji ne ce ce ku ce mai yawa duka me ka wannan rishin yin bayani akan cewa kaza za a yi to shine malaka ce in mutun yayi bayani kahin ya bar duniya kenan ba aka zo kuma bayan ya bar duniya aka samu wasu masu zakewa cewa su ayya za a yi mutuwa haka wane ne kaza ka suke ta boda to wannan abun bai bai taba ka wal azabu indahum bi ma'na al iqam wal azabu indahum malaka ce azaba a wurin su anan suna nihin bi ma'na al iqab ana nihin uquba uquba ce za a yi wa su waɗanda ya zamanto suka yi wannan kukan ko kuma a shi mutumin da ya mutu za a mushi uquba a dalilin wannan kukan da aka mushi matukar yayi wasiya akan a mai kuka ko kuma ya san ana wannan koke-koken na boda wanda addini bai rarra shi ba sannan kuma bai yi bayanin cewa an ya mutu kada mushi ba wannan shine magana na farko malai ce wal akharu magana ta biyu na ƙarshe anna ma'ala yu'azzab cewa za a azabtar da shi ay yata'allamu bi sama'ihi buka'a ahlihi wa yariqu lahum wa yahzan wa yahzan abinda ake ne da a azabtar da shi shine yata'allamu bi sama'i zai cutu shi mutumin da ya bar duniya zai cutu bi sama'ihi buka'a ahlihi saboda za a rika jiyar da shi kukan da iyalin shi suke yi a dalilin haka shi kuma wa ya lahum sai ya tausasa musu ya tausaya musu wa ya hazanu kuma ya yi baɗin ciki kaga da aiki ya same ka ai kai kana hawan ta amsa tambayoyin an buɗe maka wannan kana ta saurara wacce tana boda wacce tana yi wannan yana yi wannan yana yi kaga aiki ne ba na wasa ba malace wa zalika fil barzakh malamai suke cewa kenan wannan kuma ya takaita ne akan rayuwa ta barzakhu walaysa yawmal qiyama ba gobe qiyama ba amma zai zo ya warware wannan magana tasu kuma ya nuna cewa magana ta farko ta jumhurin malamai ita ce magana mafi mafi dacewa saboda akwai daga cikin hadisan da suka nuna akan cewa har gobe qiyama abun zai same shi su amma su anan magana ta bi suka ce walaysa yawmal qiyama kenan a barzakhu rayuwa ta barzakhu ita ce rayuwar kabari kan a tada qiyama a wannan lokacin kenan zai yi ta sauraron waɗannan abubuwan kuma ya yi baƙin ciki ya tausaya ga waɗannan mutanen gidan nasu mali ce wa ila haza a kan wannan magana ce zahaba imam zahaba muhammad ibn jarir at-tabari wa ghairihi muhammad ibn jarir at-tabari da shi da wasu daga cikin malamai sun ta akan haka sannan kuma wa nasara ibn taymiya ibn taymiya shi ma ta yi akan haka ya ba da goyon baya akan wannan maganar wa ibn al-qayyim da al-majri ibn taymiya shine ibn al-qayyim muhammad ibn abubakar wa ghairihi ma da wasu waɗannan qalu suke cewa وليس المراد أن الله يعاقب أن الله يعاقبه ba ana nihin ce Allah zai mushi uquba bane ba bibuka'il hayy alaihi a dalilin waɗannan da suke rayuwa suka yi kuka a gare shi sai suka ce wal azab kenan su fahimtar su kenan uquba ce za a mushi yu'aqibuhu bibuka'il hayy wal azab a'ammu min al iqab suka ce yi mushi azaba shine mafi fadi min al'iqab a kan a yi mushi wata uquba kenan kawai magana ce akan ta za a azabtar da shi to ana kuma suka shiga wani maganan cewa kama fi qaulihi kamar da mazalla yake cewa as-safaru bulaguru qita'atun min al'azab wani kaso ne daga cikin azaba sai ya ce wa laysa hadha iqaban ala dhanbin ai bulagurun da mutun zai yi ba uquba bace za a mashi akan wani zunubi da yayi a kenan ana nihin cewa mutumin da ya mutun nan aka mushi wannan koke-koken irin na boda kenan za a azabtar da shi mana za a mushi uquba wa innama huwa ta'azibun wa ta'alim azabtarwa ce da dandana mushi kuda kenan ya ji ciwon abun nan da aka yi mushi a bayan bayan ya riga ya bar duniya wa qad yu'ayyidu hadha qawluhu fil hadisi fi qabrihi abin da yake ƙara goyon bayan wannan maganar ta ibnu qayyim da ibnu taymiya da muhammad ibnu jarir at-tabari maganar cewa fi qabrihi a cikin kabarin shi kenan za a mushi wannan azabar za a mushi uquba game da abin da ya same shi na wannan koke-koken da aka mushi malai yake cewa wa kuntu ni kuma muhammad nasiruddin al-albani yake cewa amilu ila hadhal mazhab na karkata zuwa ga wannan mazhabin na ibnu al-qayyim da ibnu taymiya da na kuma da muhammad ibnu jarir at-tabari sai ya ce amma burhatun burhatan minas zamani wani lokaci a cikin zamani da na karkata zuwa ga wannan magana kira yanzu ha ya komo daga wannan magana sai ke cewa summa badali annahu da'ifun sai bayyana a gare ni cewa wannan magana da suka yi magana cewa take tana da rauni ta da rauni li mukhalafatihi lil hadisi sabi' saboda ya saba wa hadisi na bakwai wanda ya gabata alladhi qayyada alladhi qayyada aw alladhi qayyada al'azab bi annahu yawm al-qiyamah wanda ya kayyade azabar da cewa ranar tashin kiyama ce hadisi na bakwai da muka wuce a baya sai ma le ce wa min al-wadihi anna hadha la yumkin ta'wiluhu bima zukira abu ne karara akan cewa ba a iya yin tawilin wannan hadisin na bakwai da abinda su Muhammad ibn Jarir at-Tabari suka suka ambata da su ibn Taymiya kenan dai bi ikhtisar shadid mali yace walizalika saboda haka farrajihu indana magana mafi rinjaye a cikin maganganun nan guda biyu a wajen mu inji mali yace mazhabul jumhur shine mazhabin jumhurin malamai kenan za a azabtar da mutum a dalilin kururuwa da aka yi na kukan mutuwan shi idan ya zamanto shi yayi wasiya akan ayi mai wannan kukan ko kuma idan ya zamanto a ya ga ana wannan kukan a cikin rayuwar shi kuma bai hana ba bai ce ka a mushi bai kwanta ya bar duniya kana lokacin zai zai shiga cikin azaban nan malika ta wala munafata indahum babu korewa a wajen su baina hadal qaid wal qaid al akhar fi qawlihi fi qabrihi kana su kuma waɗannan jumhurin malamai an kalura magana su kawai magana ce sakakka babu zancen cikin kabari babu zancen gobe kiyama kawai duk mutumin da yayi wasiya ko kuma a ya ga ana bai ce ka mai ba ya kwanta ya mutu kawai za a zabtar da shi a kabarin shi sannan kuma gobe kiyama haka kana babu wani kaidi yake cewa fi qawlihi fi qabrihi bal yudammu ahaduhuma ila al-akhar za a hada waɗannan maganganun guda biyu gaba daya wa yantuju anhu za a samu sakamako ƙarshe annahu yu'azzab fi qabrihi za a azabtar da shi a cikin kabarin shi wa yawmal qiyama kuma za a azabtar da shi gobe kiyama wa hadha bayyinun insha Allah ta'ala malice wannan bayani ne kuma wanda yake ya huto karara da izinin Allah kenan ala ayati hal magana jumhurin malamai ita ce magana wanda take take da karhin dalili za a azabtar da mutum wanda yayi wasiya ko kuma ya ga ana wannan boda irin na kukan mutuwa bai hana ba ya kwanta ya bar duniya kenan za a azabtar da shi a cikin kabarin shi kuma za a azabtar da shi gobe kiyama tunda hadisan duka sun yi magana akan abubuwan guda biyu kenan ba su bambanta tsakanin kabari ba da da gobe kiyama kamar da masu magana ta biyu suka suka bambanta sannan kuma da ya ƙara da wani hadisi hallau na daban hadisi na takwas kenan yace anin nu'man ibn bashir radiyallahu anhu qala an-nu'man ibn bashir Allah ƙara da gare shi yake cewa ughmiya ala abdullah ibn rawaha abdullah ibn rawaha ya suma faja'alat ukhtuhu amratu tabki sai kanwashi ko yashi ana kiranta da suna amratu sai ta rika yin kuka wannan kukan kuma kuka ne irin na daga murya tana cewa wajabalahu kai canmu dutsen gidanmu ya ya ya rubuje wajabalahu wa kaza wa kaza tana cewa tana tana aibata abubuwa ne tu'addidu alaihi tana ilga mashi abubuwan da shine gimshikin su shine gimshikin a wanda yake musu wannan abun a cikin rayuwar shi yanzu ya kwanta mutu take ambata wannan abubuwan kamar da suke cewa dawaka mutu kabar mun mutu mun lalace gidan nan turkin shi ya tahi da sauransu fa qala hina afaqa sai abdullahi ibn rawaha lokacin da ya farfado sai yake ce mata ma qulti shay'an illa qila li duk abubuwan da kika hodi ina sumen nan sai da aka hodi mun su anta kazalika aka ce eh kware yanda ta hodi na haka ki duk abubuwan da take take ambatawa sai da aka ambata mishi waɗannan abubuwan kenan irin abubuwan da take hodi kaza kaza kaza shi yana sube amma yana aka ambata mishi wannan abubuwan kenan kuma hatsari ne da aibi ba na wasa ba a kenan kai dama kai ne gimshin gidan kenan kai ne kake musu kaza kenan kai ne kaza kenan kai ne kaza ba da Allah suka dogara ba ko da ya farfaɗo ya haɗi bata haka sannan kuma bayan shi falamma mata lokacin da ya rasu lam tabki alaihi ba ta yi mushi irin wannan kukan ba kenan in ka ga banna a gidanka karka bari ka gyara gurgurin da zaka iya malaci akhrajahu al-bukhari wal bayhaqi wa fil bab ahadith ukhra malaci a cikin wannan babi akwai hadisai daban wanda ba wannan ba nazkuruha fil faqrati taliyati insha Allah ta'ala zamu ambace su a gaba ta gaba in Allah ya so to wannan shine abu na farko da yake wajibi akan mutanen da suka rasa nasu abin da yake haramun akan su wannan boda irin na kukan mutuwa su bar shi su yi hawayen su kawai abu na biyu da abu na uku a cikin wannan abin da yake haramun akan su shine darbul hudud shine mutum ya rika bugun kumcin shi wanda za ga galiba ta shi suna yi suna bugun kumcin su wannan shi ma haramun ne wa shaqqil juyub da tsaga aljihu a ja aljihun a rika farɗewa bi ma'ana wanda yake cika aljihun ya mutu wani shi na biyu da na uku kenan na biyu bugon kumci kumatu sannan na uku tsaga aljihunai wanda duka haramun ne dalili akan wannan magana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laysa minna mazalla ce bayya tare da mu ba mu ba shi wane ne mallaqama al-hudud mallaqama alhudud mutumin da ya rika bugun ya rika bugun kumatun shi yana bugun kumatun shi a dalilin ya rasa wani nashi wa shaqqal juyub kuma ya rika tsaga aljihunan shi yana ga cewa ai shi tashi ta rige ta kare wa da'a bi da'wal jahiliya kuma ya rika shela da kiraye kiraye irin kiraye kiraye irin na jahiliya waɗannan abubuwan duka haramun ne wajibi ne mutum ya karantar da iyalin shi cewa fa in wani ya mutu ko na mutu ko wata ta mutu haramun ne waɗannan abubuwa malice rawahul bukhari wa muslim imam bukhari da imam muslim sun rawaito wannan hadisi abu na hudu da yake haramun akan su shine halqu sha'ri haramun ne su aski kawai su aske gashin su tal a wancan lokacin har matan suke yi in wani babba a cikin famin ya mutu kawai kowa aski kanshi wannan haramun ne li hadisi abi buraida أبو أبي, أبي بريدة بن أنس بن أبي مالي أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أو وجع أبو موسى أبو موسى ياي رش اللهية وجعا رش اللهية من جرم سنني فغشي عليه سيسوما ورأسه في حجر امرأة من أهله سنكما ديسوما ننكنشي yana ɗaya daga cikin ɗakunan matan shi fasahatin ra'atun min ahalihi sai ɗaya daga cikin waɗannan kenan ya iya ɗakin ɗaya daga cikin matan shi sai wata ɗaya daga cikin matan nashi lokacin da ya haɗin nan ya suma fasahat sai ta yi ihu falam ya staɗe an ya rudda alaiha shai'an amma shi yana cikin ga irin halin da yake ciki ba zai iya yi mata magana ba ya mayar mata da martanin abin nan da ta yi ba daidai ba ne ba amma sai Allah taimake shi falamma a faƙa lokacin da ya farfaɗo ƙala yake cewa ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ku shaida ku rubuta ku aji na yi bara'a na yi baran-baran ba ni ba duk mutumin da manzan Allah ya bara'a da shi sai ce fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bari'a min as-saliqa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bara'a ya nuna ba shi ba irin kalar matar da take daga muryanta wajen kuka a lokacin da aka yi mutuwa manzan Allah ce ba ni ba ita wal haliqa da matar da take aske kanta ta aske a dalilin cewa wani bala'i ya zo musu na mutuwa manzan Allah ce ba ni ba irin wannan matar washaqa da macen da take tsaga kayanta a dalilin an mata mutuwa mazalla ce ba ni ba irin wannan mata don haka shi ma abu musa yake cewa iyalin shi ni ma ba ni ba ku duk mutumin da mazalla ya ce ba shi ba kai ba shi to ne ba ni ba kai kenan ku shiga taitayinku ko da mutuwa ne irin wannan shiriritan kan wanda mai ita saboda mazalla ya hana wannan ita ma ruwa ta imamul bukhari da imam muslim da imam nasa'i da al-imam al-baihaqi abu na biyar nashru sha'ri shi ne mace ko kuma namijin ma misali irin suke da gashi mutum ya bar gashin shi haka nan ya sake shi mace ta saki gashinta kawai daga an ganta da an san ba ana cikin ba dama to wannan nashu sha'ari shi ma haramun ne malikaca li hadisin ra'atin min al-mubayi'at a dalilin hadisin ɗaya daga cikin matattakin da allati baya'nar rasul waɗanda suka yi mubaya'a da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mazala ya amshi mubaya a wajensu akan cewa kana fi ma aka za'alai na Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama ita wannan mata take cewa yana daga cikin abin da manzalla ya amshi mu baya ammu mata fil ma'arufi a cikin abubuwa na kyautatawa allazi akhadha alaina wanda ya dauki alƙawari a gare mu Allah na'sihi Allah Allah na'siyahu fihi akan kar mu saba mushi a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa kenan mu baya adda muka akwai abubuwan da aka ambata akan ta ba za mu saba wa manzalla a cikin waɗannan abubuwan ba sannan kuma wala nahmisha wala nahmisha wajhan kuma ba za mu ma huskan mu rauni ba a dalilin cewa mutum ya rasa nashi kaga mutum yana buguwa da katanga ko da makamancin wannan yanzu ka duba abin da ɗan shi'a suke yi a ranar karbala ko eh tuna wai tuna tuna mutuwar husaini ko kaga mutum yana buguwa da katanga yana bugawa kanshi kaca yana tsaga jikin shi da wuka ya daga cikin abin da manzalla ya yi mu baya ko matsayin mutum da zai rasu ya bar duniya to wala wala nuhammisha wajhan bara mu tsaka tsaga huskan mu ba a dalilin jin takeicin mutuwan wani sannan kuma wala nad'u wailan ba za mu rika kiraye kirayen kaicon mu ba mun mutu mun lalace mun banu mun yi wane ne sannan kuma wala na shukka jayban ba za mu tsaga aljihunan mu ba wa Allah nan shura sha'ran kuma ba za mu saki gashinmu bai zaman to haka nan furtutu to anan mala yake cewa kenan wannan dalili ne akan kenan karta saki gashinta ya zaman to ba kitso ba kaza ba kaza a dalilin cewa ta rasa nata dalili abu na abu na shidda daga cikin abubuwan da aka haramta wa waɗanda suka rasa nasu su yi shine i'fa'u ba'dir rijali lihahum ayyaman kalilatan huznan ala mayyitihim za ka ga wasu a dalilin an musu mutuwa i'fa'u ba'dir rijali lihahum za ka ga sun bar gemunsu yanzu ana cikin ba dama babu babu dama aski gemu ko sai ganshi ash'as akbar sai ganshi haka nan mana duk wani gashi na jikin shi ba zai taba shi ba kuma irin wannan zai bar zai bar gemun shi za ka gemu tare da shi baka taba ganin shi da gemu ba za ka gan shi da gemu a wannan lokacin wai duka ana cikin ba dama askiya ne yanzu ana ana cikin juyayi ana cikin kaza ana cikin kaza sai lokacin da abin kuma ya mutu ya wuce hallo sai ya je kyatse gemun gaba daya wannan shi ma iya ɗaya daga cikin abin da malai ambata shi a cikin abubuwan da suke haramun wajibi ne akan namiji ya bar gemun shi wajibi ne ita ce magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai ka bar gemu ka mazala ke cewa auful liha waffirul liha ku cika gemu ku bar gemu ku bar gemu haka mazala ke ambata amma mu yau mai muka yi fabaddal allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu sai muka sauya ko sai mu ce ai kyatse gemun nashi tas kuma sai bar gashin baki kenan da wake kwaikwayo waje kwaikwayo manzalla manzan a kai a kenan airin abinda yake aikinka yake nunawa cewa manzalla ba zai iya yin magana ba kai kabi sai dai wasu can waɗanda la'anahumullah wanda Allah ma riga ya la'ance su suna su yi magana kabi manzalla ce a bari gemu a rage gashin baki kai kuma sai da ya ce a barin kai kuma ya kai aske shi gaba ɗaya sannan kuma da ya ce hudda gashin baki kai kuma ya kabar gashin baki to Allah kiyaye ifa'u ba'd ar-rijali lihahum ayyaman qalila wasu ɗan kwanaki huznan ala mayyitihim saboda bakin ciki da suke akan wani sun rasa sun rasa nasu fa idza madat in waɗannan kwanakin suka wuce adu ila halqiha za su koma su rika aske gemun su fa hadha al-i'fa wannan cika gemun da suka yi mala ce fi ma'ana nashri sha'ari iya ɗaya daga cikin ma'anan shi irin ma'ana ne na biyar na wancan hana sakin gashin da aka yi mala ce kama huwa zahirul kamar da abin da wanda yake karara ita mace ta saki gashin ta kai kuma ka bar gemunka kuma wannan abin yana wuce hallo shi kenan sai ka koma abin da ka saba akai mala ce yudafu ila zalika annahu bid'a kari akan cewa wannan abin da kai na barin wannan gemu a cikin waɗannan kwanaki bid'a ce ka zo da ita ma anzalallahu biha min sultan abinda aka san namiji dama ya bar gemu shi sai kuma kai ka zo ka ƙirƙirin makanka wani abu daban da sunan addini baƙin ciki akan mutuwa sai ka zo ka bar gemunka a cikin kwanakin da ake juyayin mutuwa yana ƙarewa kwanakin kuma shi kenan sai ka koma akan abin da kake na aski gemunka malai ce wa ƙarƙala sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna kowace bid'a bata ce sannan kuma kowace bata makomanta wuta ne malai ce rawahu al-imam an-nasa'i wal baihaqi fil asma'i was sifat بسند صحيح عن جابر كما سبق في الصفحة الواحدة والسبعين في سامن عشر تؤينا قم كانت نقرش النهي متأيه abu na na bakwai na gaba kenan daga cikin abubuwan suke haramun ne ga waɗanda suka rasa nasu su yi shine al-i'lamu an mautihi shelantawa da kururuwa akan wane ya rasu ala ru'usi al-mana'ir ala ru'usi al-mana'ir akan akan manara da ake kira shi da suna hasumiya irin na masallatayya sai ya samu wani mai ƙarfin sauti sai ya hautan sama ya rika shelar da cewa wani dan wani ya rasu to wannan bai kama da gidan radio da ake kai cigiyar sanarwar wani ya rasu yana kama da shi ko bai kama da shi to irin shi ne kuma aka hana ko ba irin shi bane aka hana sai mu biyo malam mu shi sai ke cewa ala ru'usil mana'ir mana'ir jam'i ne na al-manara kenan hasumiya wani hauya da wasu wurare makamantan wannan li'annahu minan na'ai saboda wannan iya daga cikin kururuta shelanta mutuwan wani wa qad thabata an huzaifata an huzaifa ibn al-yaman annahu ya tabbata daga huzaifa dan yaman Allah kare da gare shi kana idza mata lahu al-mayyit idan wani idan wani mamacin shi ya rasu mana idan wani nashi ya mutu kala yana cewa la tu la tuzinuna bihi ahadan aw la tuzinu bihi ahadan kar ku je ku kiraye kiraye mutane ana ta shelantawa al'azan shine a shelanta cewa wani ya mutu huzaifa yana ɗaya daga cikin ake ake mishi shelan cewa sahibu sirri rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine ma'abucin sirrin manzo Allah huzaifa manzo Allah ya kirawo shi ya ce huzaifa wane da wane da wane da wane da wane da wacce da wacce da wacce da wacce da wacce waɗanda duka munafukai ne in ba dan kar mutanen da ba su fahimci addini su ce gashi mutanen da suka yi imani da su ma yana kashe su wadanda ce da na kashe su shi ne umar lokacin khilafancin shi ya lallaba zo wajen huzaifa ya ce huzaifa ina roƙonka alfarma manzalla ya ilga daga cikin waɗannan mutane ko bai ilga ne ba ni ba so ba nake in yi in ji wane yana ciki a ni ina ciki ko banna ciki Huzaifa ya ce bakka ciki amma kuma banna ƙara ba kowa labari bayan ka saboda kar aje ana zawa wane ya zo wane ya zo har wani ya zo wanda yana ciki kuma to shi Huzaifa ne yake cewa idan idan wani nashi ya rasu yake cewa la tu'zinu bihi ahadan kar ku shelantawa kowa cewa ne ya rasu ya ce inni a kafu an ya kura na'ayan saboda ina tsoron wannan abin ya zamanto kururuwa ne irin na mutuwa wanda manzan Allah ya hana saboda inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'i na ji manzan Allah yayi hani akan abin da ake cewa an-na'yu to sai malai yake cewa wan na'yu abin da ake cewa na'yu lughatan al-lugha shine al-ikhbaru bi mautil mayyit labarta labarin wane ya mutu shine ake cewa an-na'i a harshen larabci malika ta fahuwa ala hadha yashmalu kulla ikhbarin akan haka wannan ya kumshi dukkan wani labarin da za a bada cewa da ya mutu ana kiran shi da suna annayu sai ce walakin amma qad ja'at ahadithu sahiha an samu su hadisai ingantattu tadullu ala jawazi naw'in min al-ikhbar wanda suke nuni akan wani kaso irin na bada labarin wanda shi kuma wannan bada labarin ba a kiran shi da suna annayu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya haram ya hana sai ce wa qayyada al-ulama biha biha mutlaqan nahy mutlaqa an-nahy wa qayyada al-ulama malamai kuma sun qayyade abun biha adali abun da ya shahi an-na'yu mutlaqan nahy cewa kawai an hana wa qalu suke cewa innal murada abinda ake nihi da bin na'i shine al-i'lanu alladhi yushbihu ma kana alaihi ahlul jahiliyya suka ce abinda ake nihi da annayu kina hani akan kururuta mutuwar wane wani iri ne addini ya magana akai abinda manzo Allah yake hanawa suka ce shine abin da yake kamanceceniya da irin shelantawa irin da 'yan jahiliya na 'yan jahiliya ya yake yace minas minas siya na daga ihu ai ihun cewa wani ya wani ya rasu ala abwabil buyuti a kohon gidaje wal aswaqi da kasuwanni malace kama sayati kamar yadda bayani zai zo a nan gaba akan wani irin kururuta wani irin cigiya ne wani irin shelantawa ne addini ya yarda da shi malace walidhalika qultu a dalilin haka nake cewa ka duba usulubin malam yanzu wannan magana da zai maka akan abin da yake wajibi akan wanda suka rasa nasu malam ya kare shi yanzu daga nan kuma kai tsaye ya rihe wannan kuma zai maka magana na gaba magana na gaba da zai maka shine insha Allah za mu tashi matashi ta gaba a sati mai zauwa shine annayul jaiz wani irin sanarwa ce ya kamata a yi a lokacin da wani ya rasu tunda mun ji cewa sanarwa na haramun to a wani irin sanarwa ne wanda addini ya bada dama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله